ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وتا yau sha uku ga watan rabi'ul awwal shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha shida ga watan tara shekara ta 2024 shekarar miladiya za mu ci gaba insha Allah ta'ala da darasinmu na karatun littafin alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah a wancan sati da ya gabata har yanzu dai muna karatu ne a cikin kabira ta 26 kabira da malam yake mana bayani game da haɗarin zalunci mun tsaya ne a fasali na biyu a cikin wannan kabira mun karanta fasali na farko mun shiga cikin fasali na biyu mun cike asar na abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda to amma insha Allah ta'ala za mu dawo farkon wannan fasali na biyun mu fara daga farkonsa domin a wancan sati na saurari karatun daga ƙarshen asar din akwai a fassara da muka yi wacce akwai kuskure a cikinta insha Allah ta'ala sai mu gyara idan muka shiga ciki mala ce faslun fasali kenan wa min zulmi daga cikin zalunci an yuzlama almar'atu haqqaha min sadaqiha wa nafaqatiha wa kiswatiha malace na daga cikin zalunci an yuzlama almar'atu shine a zalunci mace haqqaha haƙƙinta da Allah subhanahu wata'ala ya ce a bata min sadaqiha daga sadakinta na wajibi wa nafaqatiha da kuma ciyar wata wa kiswatiha da tufatar wata wa huwa dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam mala yace zaluntar mace a cikin waɗannan abubuwan yana shiga cikin karkashin faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yake cewa layil wajidi zulmun jan ko taurin bashi da rashin sauke haƙƙi akan lokaci na wanda yake da iko yana da damar da zai yi hakan annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce zulmun hakan zalunci ne ya hillu irbahu wa uqubatahu hakan yakan halatta mutuncinsa kamar yadda kuma yakan halatta a yi masa uquba wannan hadisi malam ya gabatar da shi a baya kaɗan kamar yadda mun riga mun wuce shi hadisi ne da imam ahmad imam nasa'i abu dawuda ibn majah duk sun fitar da shi malai cewa an ibn mas'udin radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abdullahi dan mas'udin Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda wannan afar din shi da nake mana ishara zuwa gare shi wanda muka dakata akan nasa qala abdullahi dan mas'ud ke cewa yu'khadhu bi yadi al-'abdi aw al-amati yawm al-qiyamati za a rike ko a kama hannun bawa ko baiwa ranar tashin alkiyama fayunada bihi ala ru'usil khala'iqi a yi shela a yi kira da sunan wannan bawan a bisa dukkanin halittun Allah maɗaukakin sarki da suke farfaje filin tashin kiyama a lokacin a bayyana shi a nuna shi kowa ya gan shi sannan a ce haza fulanun ibnu fulani wannan da kuke gani an riƙe shi ne wane mai suna wane kuma ɗan wane a faɗi sunansa da sunan mahaifinsa man kana lahu alaihi haqqun falyati ila haqqihi sai a ce to duk wanda ya san yana da wani haƙƙi a kansa a duniya da ya zalunce shi ko ya karɓan masa to ya taho ya karɓa haƙinsa ga ranar karɓar haƙƙi ya zo daga wanda ya zalunce shi haka za a yi sanarwa ƙala mala abdullahi dan mas'ud ya ci gaba da cewa fatafrahu almar'atu an yakuna laha haqqun ala abiha wa akhiha aw zawjiha sai mace a wannan rana ta yi farin ciki ta murna domin tana da haƙƙi gagarumi da yake kan mijinta ko babanta ko ɗan uwanta da suka danne mata su suna da alaƙa makusanta sosai da ita amma sun zalunce ta a duniya so da yanzu ta ji ana shelar duk wanda aka zalunta ya zo don karɓa haƙƙinsa to a lokacin ita ma za ta yi farin ciki za ta fanshi kenan sun maƙara'a abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda da ya zo nan sai ya karanta wannan ayar faɗin Allah maɗaukakin sarki fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna shine faɗin Allah maɗaukakin sarki fa'iza nufi hafi suri idan aka yi busa a cikin ƙaho ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ce fala an saba bainahum to babu wata nasaba tsakaninsu da za ta yi amfani dangantaka ta ɗa da uba dangantaka ta ɗa da uwa dangantaka ta miji da mata dangantaka ta aboki da aboki wannan rana ba za ta yi kowane irin amfani ba shi ne Allah maɗaukakin sarki ce fala an saba bainahu babu wata nasaba a wannan ranar tsakaninsu da za ta amfani wani yau ma'izin a wannan rana wala ya ta sa'alun haka nan ba za su tambayi juna ba wani ba zai tambayi juna wani abu ba ƙala mala abdullahi dan musu ci gaba da cewa fa yaghfiru Allahu min haqqihi ma shada sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta zunubin da yake tsakaninsa da bawa abin da kai tsakaninka da Allah bai shafa haƙin wani ba sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa bayin sai da ya ga dama irin zunubin da ya rinjayi su bayin ya yi musu yawa sai Allah ya gafarta musu shi ya ce amma wala ya min huquqi min huquqin nasi shay'an amma Allah subhanahu wata'ala ba zai gafarta komai ba daga cikin haƙoƙin mutane haƙƙin da ke tsakanin bawa da Allah Allah maɗaukakin sarki zai gafarta shi shi ma kuma ga wanda ya ga dama a ƙa'idar wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha'u Allah zai gafarta duk abin da bai kai shirka ba amma shi ma liman ya sha'u ga wanda ya ga dama to shine abin da malam Abdullahi dan Masud yake ishara zuwa gare shi sai Allah ya gafarta wa wanda ya ga dama daga cikin bayi wanda ya laifi tsakaninsa da Allah laifin da ya rinjaye shi ya nauyaye shi sai Allah ya gafarta masa ya ce amma Allah ba zai gafarta zunubin da ke tsakanin bawa da ‘yan uwansa mutane ba komai ƙanƙantarsa shi ne abinda kalmar shay'an take nufi saboda nafi ne a annafi fi siyaqil a annakira fi siyaqil nafi la tufidu illa al-umum kamar da malaman larabci suke faɗa da inda na kira ta zo a siyaqi na korewa to babu abin da take fa'idarwa fa'idantarwa sai gamewa gaba ɗaya komai ya shiga ciki to wannan shay'an ɗin nan komai ƙanƙantar abu matakar dai zunubi ne tsakaninka da bawa Allah madaukakin sarki ba zai gafarta shi ba mala abdullahi dan mas'ud ya ci gaba da cewa fayunsabul abdu linnasi sai a zo da mutum a ajiye shi wa mutane kowa yana kallon sa a fito da shi gaban mutane kowa yana kallon sa thumma yaqulu Allah ta'ala li ashabil huquqi sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ga ma'abuta haƙoƙi duk wanda ya san yana da wani haƙi akan wannan mutumin ko ire-irensa da suke suna da nauye-nauye na haƙoƙin mutane a kansu sai Allah ce game da su itu ila hukukikum to kowa ya to izo haƙoƙinsa duk wanda ya san an zalunce shi a mutunci ya to wanda ya san an zalunce shi a dukiya ya to wanda ya san an zalunce shi a kaza duk wanda ya san akwai wani haƙƙi nasa akan wannan ya to ya karɓi haƙƙinsa Allah madaukakin sarki zai wannan shela kala yace fa yaqulu Allah ta'ala lil mala'ikati sai Allah ya ce da mala'ikunsa khudhu min a'malihi salihati ku dauki ku karbi ayyukansa da ya aikata nagartattu nagargari aikinsa masu kyau fa'atu kulli dhi haqqin haqqahu bi qadari talabatihi sai ku bawa duk wani ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa gwargwadon abin da ya nema don mutumin da ya zo ya nemi wani abu don a wannan rana babu ƙarya ballanta nazire mutum ba shi da abu kaza akan kai ce yana da shi wannan babu wannan a wannan rana so haka duk wanda ya san yana da wani haƙƙi akan mutum zai zo ya faɗa cewa ina da haƙƙi iri kaza ko na mutunci ko na dukiya ko na jini ko duk abin da ke haifar da haƙƙi tsakanin mutum da mutum mutum zai faɗa gaban Allah subhanahu wataala ina da haƙƙi a kansa sai Allah ce da mala'iku to duk wanda ya zo gwargwadon abin da ya nema ku ɗauki ayyukansa na gari sallolinsa azuminsa zakkarsa meye ɗinsa ku ɗauka ku biya wanda ya zalunta haka za a rinka ɗauka ana biyansa sai abdullahi ɗan masu ce fa in kana waliyan lillahi idan shi wannan wanda ake ɗaukar aikinsa na kirki a biya mutanen da ya zalunta ya kasance waliyi ne na Allah maɗaukakin sarki ma'ana masoyin Allah subhanahu wata'ala ne Allah maɗaukakin sarki yana son sa dan Allah maɗaukakin sarki yana son ka baya nuna cewa kuma kwata-kwata mutum ba shi da zunubi dan uwan fahimci wannan da kyau kwata-kwata a ce wai akwai wani mutum dan adam ba mala'ika ba ba manzo ba baya zunubi wannan babu shi wani kuma zai yi kaɗan wani kaɗan ɗin ma kuma zai karanta su to shi wancan wanda kaɗan ɗin ma ya karanta sai a ga kamar baya yi amma ba baya yi ba ne to kaga daga cikin abubuwan da mutum zai iya yi ko da mutumin kirki ne za ka iya samun sa ya shiga cikin haƙƙin wani ko a mutunci da yawa akwai mutanen kirki bayan Allah ne nagartattu ne amma lokaci sai ga ana zance bakin su ya zame sai su shiga cikin haƙƙin wani sai su magana wani baya da Allah ba haka bane haka ne baya nuna cewa kaga mutum banza ba nagartacce bane kai a'a sai dai abin da kai dinnan sunansa sabo sunansa zunubi kuma dole yana kanka kuma ranar tashin alkiyama alƙawarin nan da Allah yayi na karbar haƙƙin kowa ya bawa ma'abocinsa kai ma sai an yi a kanka to shine abin da malaki nufi idan mutum ya kasance daga cikin irin waɗannan to wa fadala lahu mithqalu dharratin sai abin da ya saura abin da ya saura na ladan nasa bayan an masa wa wasu an iba an iba an bayar sai ya kasance gwargwadon kwayar zarra ya yi ragowa daga cikin ladansa kwayar zarra duk abin da ya yi na sallah da azumi da mai yin saura kwayar zarra kawai to da yake Allah subhanahu wata'ala yana son sa sai ce ba'afa Allah ta'ala lahu hatta yudkhilahu aljannata biha sai Allah maɗaukakin sarki ya ninninka wannan ƙwaya zarra ninkin ba ninkin ba ninkin sai ta girma sai ta zama da yawa sai Allah maɗaukakin sarki ya shigar da shi aljanna sakamakon wannan ƙwaya zarra da aka ninninka ta me gagar Allah babu shi wannan hadisin ya yi kama da hadisin bitaka hadisin bitaka da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a zo da wani bawa ranar tashin alkiyama a baje masa sijil shine takaddunsa na ayyuka a baje annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta gwargwadon ganinka duk takaddunsa ne na zunubi wannan zunubi iri kaza wannan sabo iri kaza wannan tafka tafka wannan aika aika iri kaza duk ga su nan a baje su gaba daya laifi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai Allah ya tambaye shi ya ce kana da wani abu da kake sa rai zai rinjaye waɗannan takaddu sai ya ce ba da ita ya ubangiji sai Allah maɗaukan sarki ce bal indaka lana hasana kana da wata hasana a wajenmu da muka ɓoye maka shi sai a ɗauko wata takarda kamar kamar ID card girman ID card haka takardar take ita ce bi tsaka ɗin sai a ɗauko ta na ga muku waɗancan takardun nasa na zunubi duk ganin su ga sunan gar iya ganin idan ka su ne amma sai a ɗauko takarda kamar ID card abin da ke cikinta shine kalmar shahadarsa la ilaha illallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai a dora wannan wannan takaddar da take dauke da la ilaha illallah akan mizani sai a dauki takaddar da nasu masu yawa masu dauke da zunubi sai a dora sai wannan takadda karama sai ta rinjaye waɗancan sai Allah ya sa shi aljanna kaga wannan tsantsar falala Allah ce subhanahu wataala ko to babu abin da gagar Allah subhanahu wataala kullun ka rika roƙon Allah madaukakin sarki falalarsa da rahamarsa eh babu wani wallahi wanda wani aikinsa da yake na alkhairi da sai shigar da shi aljanna babu shi haka annabi ya faɗa sai babu wani daga cikin ku da aikin sa ya isa ya shigar da shi aljanna suka ce rasulullah wala anta ko kai yace wala ana illa ay yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai dai Allah ya lullube ni da falalarsa da rahmarsa shine abin da na gaya mana bari ka roƙa falalar Allah kawai da rahmarsa amma ayyukan bai isa ba to shi ma wannan haka an masa wa waso na sallah da azumi da duk ayyukan da ya na alkhairi amma sai Allah maɗaukin sarki ya sa ƙwayar zarra ta yi saura na aikin alkhairin nasa wannan ƙwayar zarra sai Allah ya ninninka ta ninkin ba ninkin ba ninkin kuma sai ta masa sanadiyar shiga aljanna yace wa in kana abdan shaqiyan amma idan ya kasance bawa ne marashin arziki shine ash-shaqi marashin arziki walam yafdallahu shay'un sannan babu abin da ya saura a cikin aikin nasa ma'ana shi wancan kwaye zarra ya saura daga cikin aikin alkhairinsa amma shi wannan an kwashe duka kwaye zarra ma ba a batta ba ta tafi duka an kwashe fataqulul mala'ikatu sai mala'iku su ce da Allah subhanahu wata'ala rabbana rabbana faniyat hasanatuhu wa baqiya talibuhu ya ubangijin mu ladansa duka duk abin da ya taɓa yi a duniya da lada duka gaba ɗaya an rabar da shi ga mutane babu yanzu sannan wa baqiya talibuhu ga kuma masu neman sa da wani abu ba su kare ba sun yi saura wani yana bin sa kaza wani yana bin sa kaza har yanzu akwai masu bin sa fa yaqulu Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce khudhu min sayyi'atihim to su waɗanda ake waɗanda ya cuta din ku dauki laifuffukan su da zanuban su fa adifuha ila sayyi'atihi ku jingina su ku hada su da nasa zunuban da yake da su da nasa zunuban summa sukhalahu summa sukhalahu sakkan ila nar sannan sai a ingiza shi ingizawa zuwa wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan asar dogon Abdullahi dan Mas'ud malam Ibn Jarir Tabari ya fitar da shi da malam Abu Nu'aym al-Asbahani a cikin littafinsa Hilyatul Awliya bala ya ce wayo ayyudu zalika ma taqaddama min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta asar na abdullahi dan mas'ud tunda ba hadisi bane da ya jingina shi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mala ya ce akwai wani hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa da yake karfafar wannan asar na malam abdullahi dan mas'ud da muka gabatar yanzu wannan hadisi ne shine hadisin da mun gabatar da shi a baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce atadaruna manil muflis annabi ya tambayi sabai cewa kun san waye matsiyaci shine al muflis matsiyaci kenan Allah raba mu da tsiya fa zakara anna al muflis sai annabi ya ambata a cikin hadisin cewa matsiyaci shine min ummati daga cikin al'ummarsa may ya'ti yawmal qiyamati wanda ya zo ranar tashin alkiyama bi salatin wa zakatin wa siyamin ga sallah ga azumi ga zakka dukkanin su cikakku wa ya'ti sai dai kuma zai zo wa qad shatama hadha ya zagi wani wa baraba haza ya daki wani wa akhadha mala haza ya kwata dukiyar wani fa yu'khadhu li haza min hasanatihi sai a dauki ladansa sai a ba wancan wa li haza min hasanatihi wancan ma dauki wani daga cikin ladansa ko aikin alkhairin sa a ba wancan fa in faniyat hasanatuhu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan ladan nasa duka ya kare ya kasance ba shi da sauran lada qabala ay ya ƙabi ma alaihi kafin ya biya abin da ke kansa kafin a gama biyan abin da ke kansa ukhidha min khatayahum sai a ɗauka kuma daga kurakuransu su daga zunubansu faturihat alaihi a jefa kansa wannan zunuban nasa sai a ɗora masa a kansa a jibga masa thumma turiha fin nari sannan a jifa da shi zuwa wutar jahannama shine at-taru tsaraha jifa da abu kenan ma'ana a jefa da shi zuwa wutar jahannama Allah ya kiyaye mu wannan hadisi kun ga hadisi ne da yake ingantacce imam muslim ya fitar da shi mun gabatar da shi a baya to wannan hadisi idan ka kalle shi da kyau zaka ga ya goyi bayan magana abdullahi dan mas'ud akwai abubuwan da suke kamancece da juna a cikin ta mala yace faslun wani fasali wa min zulmi na daga cikin nau'i na zalunci ay yusta'jara ajiran shine a ɗauki hayar wani mutum a ɗauki hayar wani ɗan ƙwadago zai yi wani aiki au insanan ko a ɗauki hayar wani mutum fi amalin gama a cikin wani aiki zai gabatar da wani aiki wala yu'tiyahu ajratahu amma ba za ba zai bashi ladan da ya kamata da shi ba mutum ya ɗauki wani ɗan ƙwadago mai aikin hannu ya yi jinga da shi akan zai masa aiki iri kaza ga kuma abin da zai bashi ya amince shi ma ya amince ya je ya ɓata lokacinsa ya yi aikinsa amma sai ya hana shi kuɗinsa ƙarshen yini ko idan ya gama aikin sai sai tawa san ɓuya kamar yadda na sha maimaitawa sai tawa san ɓuya ko kuma ya masa waya ba zai ɗaga ba ko ya zo neman kuɗinsa a ce baya nan ko kuma a ce ya jira shi shi da haƙƙinsa shi da zai ba shi haƙƙinsa amma sai awa biyu yana jiransa kaga wannan ai zalunci ne shi ba mola ya zo ba ba wani abu zo neman sa ba ya zo ne a bashi haƙƙinsa haƙƙinsa da ya aiki amma an aje shi awa biyu yana jira ma fito sai a ce da Allah wanda kai haƙuri sai jibi kaga wannan ai ba daidai bane to irin waɗannan ake nufi mala yace lima sabata fi sahih al-bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala saboda abin da ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace يقول الله تعالى ألا مأوككين سركينا تيوى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة متاني قد أكو الله سبحانه وتعالى يتي نيني أبوكين هسومة رانتاشن القيامة سبحان الله معنى da su da Allah maɗaukakin sarki za su yi husuma ma'ana kamar yadda kai idan wani zalunce ka za a tsaye da kai da shi ka karɓa haƙƙinka a wajensa to yanzu kai irin waɗannan mutane da za mu ambata su ba wai mutumin da suka zalunta ba ne zai tsaya da su a'a da su da Allah za su yi su ranar tashin alkiyama kaga zancen babba ne kenan annabi Allah madaukakin sarki yace hadisi ne kudisi wa man kuntu khas wa man kuntu khasmahu khasamtuhu duk ko wanda na kasance ni zan yi husuma da shi to sai na rinjaye shi a cikin husuman nan ko akwai wanda ya sai rinjaye Allah ne babu sun magadara mutumin da aka ba shi wani abu saboda ni saboda Allah kenan sun magadara amma kuma sai ya ha'inci sai ya yaudara Allah maɗaukakin sarki aka kalla aka ba shi wannan abin ya nuna shi na Allah ne ko kuma ya yi amfani da sunan Allah ko ya yi amfani da abin da yake nuna na Allah ne ya fake a janibin Allah maɗaukakin sarki sai aka ga kamalarsa da kusancinsa da Allah sai aka ɗauki wani abu aka bashi na amana ko na wani abu shi kuma ya yaudara to wannan Allah maɗaukakin sarki ce ku kyale ta na tashin alƙiyama da ni zai yi husuma gwanda ka je gwanda mutum ya fito sak a matsayinsa na mutumin banzansa ko ba haka bane daga fake da addini ka je ka cuci mutane gwanda mutum ya fito a matsayinsa kawai na mutumin kawai mutumin banza ne shi kowa ya san shi amma yanzu kai ka nuna kai na Allah ne bawa Allah ne nagartacce ne kuma ka cuci mutane a irin wannan ka damfari mutane ka zalunci mutane a irin wannan to kaga irin wannan akwai matsala eh waɗanda ka zalunta kana gani kamar ba su da wayo kayo da resu da addini ko wani amma kamancin haka sai a jira da ɗan tashi kiyama Allah madaukakin sarki zai ce ku ja gefe ku bani da shi shikenan Allah ya kiyaye mutum nabi wa rajulun ba a hurran fa akala samanahu shine mutumin da ya sai da ɗa kuma ya ci kuɗinsa ɗa wanda ba bawa ba ya yaudare shi ya je ya kai shi inda ake sai da bayi ya sai da shi ko kuma ya kama shi ta ƙarfin tsiya kamar yadda ake yi da lokacin jahiliya ana yi in barde ya zama barde na gari na sosai yakan iya tashi kawai ya shiga cikin gari ya je ya farauto wanda zai farauto ya mai da su bayi mata ne ya mai da su kuyanginsa amma maza ne kuma ya je sai da su haka kawai da zalunci ko kuma a yaudar mutum a je a sai da shi kamar yadda aka wa Salman al-Farisi kun ga Salman al-Farisi ya zo Madina ne fa a matsayin wa a matsayin bawa bawan wani bai Yahudi wa Yahudi aka sai da Salman al-Farisi wanda kun san Salman al-Farisi asalin sa ne dan babban gida ne dan babban mutane dan manyan mutane ne gida na arziki sosai da sosai daga nan ya taso amma saboda neman addinin musulunci yana ta ya fada hannun wannan ya fada hannun wannan har da ƙarshe ya fada hannun wani mayaudari irin waɗannan ya je sai da Salman al-Farisi ga wani bai Yahudi shine bai Yahudin ya dauko Salman al-Farisi ya kawo shi garin Madina ashe kuma sanadi ya haɗo su da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan mutum ya je sai da ɗa ba bawa ba ya mai da shi bawa kuma ya karɓi kuɗin ya ci to shi ma wannan Allah madaukakin sarki ya ce shi zai husuma da shi ranar tashin alkiyama mutum na uku wa rajulun ista'jara ajiran mutumin da ya ɗauki hayar wani ɗan kwadago zai mata aiki fastafa minhu al'amala wannan ɗan kwadagon ya cika masa duk aikin da aka neme shi yi yadda suka tsara zai yi aikin haka yayi shi bai kunge masa komai ba shi ɗan kwadagon kenan ya aikin sa yadda ya kamata sai da aikin sa ya gama amma wa lam yu'ti ajrat ajratahu sai kuma ya hana shi ladansa ya kiya bashi ko ya bashi sai da ya ja masa rai shi ma wannan ya shiga ciki zalunci zalunci saboda duk inda ka kira mutum ya zo maka aiki inda dama yana kammala aikin sa dauki kudin sa ka bashi yana gamawa ka dauki kudin sa ka bashi akwai wani hadisi da ake jingina shi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan hadisi ba bai inganta ba yana cewa a'til ajira haqqahu qabla an yajfa araqahu wannan hadisi bai inganta ba yan uwa ka ba ka ba dan kwadago haƙin sa kafin musa ya bushe eh ma'anarsa tana da kyau dai ko amma dai ba kada a jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isnadin sa bai inganta zuwa ga annabi ba saboda haka dole ne idan mutum ya maka aiki lallai ka bashi haƙin sa idan ko ka san baka da abin da zaka bashi tun kafin ya fara aikin ku yi da shi wannan aikin da zaka mi idan ka gama bayan zan baka ba sai nan da sati ɗaya saboda ba ni da kuɗi yanzu sai lokaci kaza ya amince ka amince kaga tun farko sun zai maka aiki me bashi shikenan amma sai da ya gama ba magana mai daɗi sai jan rai sai ɗaga shi haka irin wannan babu daɗi to irin wannan shi ma duk wanda yake wannan ɗabi'arsa ce Allah subhanahu wata'ala ya ce shi zai husuma da shirin tashin alkiyama na'am sai wannan wannan malam bahaushe kenan wayan zaka yi mutum aiki wato wasu daga cikin ma'aikatan shi yana kallon yanayin wanda zai wa aikin ne idan ya ga wanda zai wa aiki hamshaki ne yana da kamar zai samu wani abu to ba fa sai an yi tsada ba zai zo kawai ya fara zai zo kawai fara masa aiki ta aiki sai aikin sa ya gama in aka tambaye shi aka ce nawa baka sai ce alhaji bayar kawai shi abin da yake tsammani a aiki ma a bashi abin da ya abin da ya fada aikin sa galibi kuma sai a je a samu an kasa kuwa ka yi aikin dubu biyar sai ɗauki dubu biyu ba ka ce gashi nan ya haƙuri da wannan ba ka ce baka abin da ya samu ba abin da ya samu aka baka kuma ba ya yi daidai fa babu wani abu babu wani abu kai ka ce a baka abin da ya samu shi sa ka'ida a musulunci ka'ida shine la darar wala dirara kai kada ka cutar kai ma kada ka kada ka bari a cutar da kai kafin kai aiki ko da wani ne ku yi tsada in dai aiki ne na tsada ku yi tsada abu kaza ne ga yadda zan yi shi ga yadda zan yi shi kaza za a bani kai da za a aikin ne maka a a dole sai an rage mu saboda ban yadda da wannan farashin ba ku daidaita akan farashin da kai da shi kun samu yarjejeniya an tarabin bainahu ma dama ya kasance akwai yarjejeniya tsakanin ku idan aka yi wannan shikenan amma kaga barin baku barin baku misali hatta irin irin masu babaran adaidaita sau wani kawai zai tara adaidaita sau sai ya shiga ce mu tafi ba haka bane da Allah kai na waje kaza sai an je sai ce nawa zan baka in ya faɗa kuma sai a fara rigima sai in banda kai barawo ne daga nan zuwa kaza zan baka kaza to da me yasa baka tambaye shi ba ba daidai bane ba daidai bane in za ka hau ka ce masa waje kaza za ka kai ne ka gaya masa wannan shine ka'ida addini ta uwa shari'a kenan ta musulunci kaza za waje kaza za ka kai ne nawa zan baka kaza ne shikenan idan waje ne da kowa ya san kuɗin sa kaga wannan ba bukata sai ka tambaya misali yanzu irin haiz da ake shiga daga waje kaza zuwa kaza ko tasi daga waje kowa ya san kuɗin sa shiga kawai zaka naira 200 ne 300 sai ka dauka ka bayar amma galibi masu adadin ta sau ba su da wani standard farashi da suke da suke yin kiwo kawai suna kallon ka ne da rigar jikinka da abin da ɗanka sai ma farashi yawa in sun ga kai alaji ne haka ka dan sa kaya masu dan haske sai su ce ma to 500 zaka bayar a samu dai adadin ta 300 ko 400 haka da sauransu in sun ga kuma mai karamin arfi ne kai tsaye sai 300 kada ta ɗari biyu shikenan to tun farko kafin kawo kamata ya ku daidaita wannan shine abin da ya dace da shari'a yan uwa kada kuma sai an ga waje ana rigima mutuncin ka ya zai zube a kan titi wanda ba haka aka so ba dan adai da sauye zage ka ko ya maka rashin kunya ko abin da ya kama da haka ba daidai bane Allah ya samu dace malai yace wa kadhalika idza zalama yahudiyan aw nasraniyan haka nan fa duk ɗaya ne idan mutum ya zalunci bai yahude ko ba nasari au kallafahu fawqa ta'atihi ko ya kallafa masa aikin da yafi karfinsa duk wannan fa ya shiga cikin uwa wato bai yahude babu wanda Allah madaukakin sarki ya kira da mafi wanda baya san musulunci mafi sharri daga cikin mutane kamar bai yahude shine ashaddan nasi adawa lil ladina amanu baya san musulunci kwata kwata Allah maɗaukakin sarki ya la'ance shi baya son sa amma wallahi in ka zalunce sai Allah ya saka masa wannan shine zaka san tsantsar adalcin Allah madaukakin sarki kin wala yuzlimu rabbuka ahadan Allah bai da zalunci ba ko ba yahude ko ba nasari duk wanda aka zalunta wallahi sai Allah bi masa haƙinsa ko a dora masa aikin da yake yafi karfin sa aw akhadha minhu shay'an bi ghairi tibi nafsi bi ghairi tibi nafsi ko a karbi wani abu daga wajen shi ba yahudan ba tare da dadin ransa ba a zalunci ba yahude ko irin abin da mutanen mu suke wani lokaci idan aka dan idan aka dan fara fada irin fada ne na kabilanci ko ba shi da alaka da addini sai a ce ana iba ganima sai a je duk wani inyamuri ko ko bere bai kawai sai a fasa masa shago a ɗeba kaya yara su ta zuwa gida da abubuwa kala kala wai ganima wai ganima kaga wannan sata ce zalunci ne kuma sai Allah madaukakin sarki ya saka masa wani ma za ga wallahi bai raba musulmi ne musulmi ne amma saboda bai rabe ne kawai sai a je a fasa masa shago a fasa masa shago a ɗebe masa kaya wannan ba daidai bane sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda a zamaninsa ya ga wani behude behude ne ya tsufa tukub har ya ɗarron ƙafa amma yana bara yana bara sai da umar ya ce bawon Allah ya haka sai ce ai lokacin ba da jizya ya yi ina ta ƙoƙarin yadda zan tara jizya kun san yahudawa suna ba da jizya aiko yawwa hatta yi waɗil jizya ta ayyadin wa hum saghiruna ai ce to wannan jizya da yake jizya ita ce abin da yahudawa ko kuma waɗanda ba musulmi suke bayarwa idan suna zaune ƙarƙashin daular musulmi musulmi suna ba su kariya musulmi ya samu masa da duk abin da ya kamata samun musu har da tsaro da komai amma su kuma ya san bawa musulmi jizya dole ne wannan to sai ce ina tattara abin da zan ba da jizya ne sai da umar ya ce wallahi ma an safnaka ya ce wallahi bai maka adalci ba mun cinye kuruciyarka kai ta neman dukiya kana kawo kana kawo jizya sannan kuma ka tsufa mulakanta ka ya ce ba ta yi ba aka ce sai na umar ya kama nin sai kai shi gida ya sa wanda yake kula da baitul mali ya ce duk wata a masa albashi a rinka kai masa gidansa yan uwa bai hude ba bai hude sai na umar dan khattabi Allah ya kara masa da yawa haka ce duk wata a masa albashi a rinka kai masa gidansa wannan bara ya daina jijiyar ma kuma an dauke masa da Allah wani mai zana shi karba addinin musulunci babu mu sai ka ga arne mu muke kara nesanta su daga mu muke kara tura su wani dan zalunta su ake yi har hulɗa ta haɗa ka da wanda ba musulmi sai ga mutum ƙoƙari yake zalunce shi ta arne ne duke arne shi gani ke halakta tun da duke arne ce wallahi haka wasu suke gani wai tun da duke arne ce bare zalunce shi ya cuce shi wallahi sai ka biya dole sai ka biya yan tashin alƙiyama ko da arne ne zai shiga wuta amma sai Allah karɓa haƙƙinsa ya bashi in ya so a tattara a tattara masa da shi da duke tasa a kai shi wuta amma dai an karɓa haƙƙinsa an bashi adalci haka yake Allah madaukakin sarki baya bari a zalunci wani kai ma kuma idan baka yi wasa ba wannan abin da mutum ya zalunci arne da shi wallahi shi zai masa cikas yana shi shiga aljanna kuma warai da gaske Allah ya kiyaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala wannan abin da mutum zai na zalunta da yahude ko ba nasari ko karɓar dukiyarsa ya shiga cikin karkashin faɗin Allah madaukakin sarki a hadisin da muka gabatar yanzu da yake cewa ana hajijuhu aw qala ana khasmuhu ni ne zan yi zan yi hujjatayya da shi ni ne zan yi husuma da shi ma'ana ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku wannan shi ma ya shiga ciki ba iya musulmi kada yake nufi ba yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama wa min zalika malai ce daga cikin abin da ke shiga cikin karkashin zalunci ayya halifa shine mutum ya rantsuwa ala dainin fi zimmatihi akan wani bashi da yake kansa akan wani bashi da yake kansa ya alkawarin bayarwa ya hana kaziban ya yi rantsuwan nan kuma akan ƙarya fajiran yana mai fajiri akan wannan ƙaryar ya san abin da yake faɗa ba daidai ba ne lima sabata fi sahihaini saboda abin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala yace man iqtata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminihi wanda ya kwace ko ya karbi haƙƙin mutum musulmi da rantsuwarsa ta ƙarya faƙad aujaba Allahu lahun nara tabbas Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wuta a gare shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa harrama alaihi aljannata kuma tabbas Allah maɗaukakin sarki ya haramta aljanna a gare shi ƙila sai sahaban da suke wajen suka ce ya rasulullah ya manzon Allah wa in kana shay'an yasiran ya manzan Allah ko da abu ne dan kaɗan mutum ya rantsuwa akan abin da yake dan kaɗan ya karɓa ya zama nasa shi ma ya shiga cikin wannan narko na azabar da aka yi za a wajabta masa shiga wuta a tilasta masa a haramta masa shiga aljanna kala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa in kana qadiban min araki kai ko da abin ya kasance sanda ne na aswaki kara na aswaki dan karan aswaki da ake sayar dan naira 20 din nan ko 30 ko da irin sani kaga dai karshen ganganta kenan ko to ko da irin wannan ne wani ya zalunci wani irin wannan Allah madaukakin sarki zai haramta masa aljanna kuma ya wajabta masa shiga wuta shine mutum ya je ya rantsuwa wani yana bin sa bashi yayi inkarin bashi ko kuma baya bin wani sai ya je ya ce yana bin sa kuma ya rantsuwa akan yana bin sa to duk mutumin da ya wannan shi wanda ba a bi wanda ba wanda wanda ake bi bashi yace ba abin sa to kun ga wannan haƙƙin da wannan haƙƙin da yake kansa na wancan ya sare ya sare da shi kenan da rantsuwarsa ko ko kuma wanda baya bi yace wallahi yana bi za a dauki haƙƙin da ba nasa ba a bashi to duk ɗaya ne Allah madaukakin sarki ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah madaukakin sarki zai wajabta masa shiga wuta wannan hadisi yan uwa mun gabatar da shi shi ma a baya hadisi ne ingantacce sai mala ya kawo wasu baitoci na waka da suke bayani game da munin zalunci ya ce fahifil qisasa gadan idha fita ma kasabat yadaka al-yawma bil qistasi fi mawqifin ma fihi illa shakhisun aw muhti'un aw muqni'un lirra'si أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد البأس إن, تم إن, إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤدي تؤديها مع الإفلاس يتي فخيف القساس يا كي دم أمي البركة كجزء ورن قساسي رانا تاشن القيامة قساسي شيني a fitarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa a biya shi kayansa wanda aka zalunta a karɓa haƙƙinsa a mai da shi a ba shi kayansa shi ne ƙisashi ya ce to ka guji ka ji tsoron ƙisasi gadan gobe bayana nufin gobe talata ba gobe lahira yake nufi kin e wal tanzur nafsun ma qaddamat li gad irin wannan gadan din ce e ba gadan ba gadan ta gobe talata ba yace to ka ji tsoron ƙisasi gobe kiyama idza wufita ma idan hannayenka ta aikata al-yawma a wannan rana ta tashin alkiyama bil qisqasi da mizani na awan ayyuka wanda yake na adalci wazinu bil qistasil mustaqim shine mizani na awan bayi wanda yake dauke yake cike da adalci yace ka ji tsoron wannan ranar fi mawqifin yace a wata matsaya ne mawqif shine matsaya inda za a tsaya ranar tashin alkiyama ayi wa bayi hisabi yace a wata a wani mawqifi ma fihi ba wanda zaka samu a cikin wannan mawqifin illa shakhisun sai wanda ganinsa ya kakkafe aw muhti'un ko wanda yake gaggawa ya fito daga kabarinsa aw muqni'in aw muqni'un ko aw muqni'un lirra'si ko wanda kansa yake a sama ya kasa sako da shi kasa saboda firgici da razini wannan wannan za ku ga abubuwan da ya faɗa kusan duk aya ɗauka ya tattara su mun karanta ta a baya wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimuna innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar kun ga ashaka sai ya fito anan ko illa shakhisin shine liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usilhum kun ga aw muhti'un aw muqni'ir lir'asi an fahimta ko aya ya ɗauka ya narka ta sai mai da ita waka yawa wannan da hali ne da tashin alkiyama yace a aba'uhum fihi shuhudu gabansu waɗanda suka yi zalunci a cikin filin tashin alkiyama su ne shaidunsu ba baki ba al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna yaksibuna da baki za a hana shi magana eh saboda shi baki ya saba ƙarya sai Allah ya ce to naktimu ala afwahihim za mu sanya musu rufi sai a ce kafa ke magana hannu ya magana duk wani abin da ke motsi a jikin mutum shi zai magana to shi ne ke tuna maka wannan rana ya ce a aba'uhum fihi shuhud gabbansu su ne masu shaida a kansu a wannan rana a cikin wannan yinin wasijinuhum idan aka kama mutum da laifi kuma ya yi abin da ya yi kurkukun da za a sa shi narun ita ce wutar jahannama Allah ya kiyaye wa hakimuhum sannan alƙalin da zai yi shari'a a wannan yinin shadidul ba'asi shine mai tsananin azaba Allah madaukakin sarki kenan eh kaga akwai matsala in tumtilil yawma idan a wannan rana ka hana alhuquqa haƙoƙi da kake da su ko kuma da ake da su akan kama algina tare da kana da wadatar da zaka iya bada su haƙoƙin mutane suna kanka ko na bashi ko na aiki ko na abu makamancin haka kana da damar da za ka biya su sai ka ƙi kana da damar da za ka biya wa wani bashin ka ƙi bashi wane ya maka aiki kana da damar da za ka bashi ka ƙi bashi gwamnati ma'aikata ta yi mata aiki ai wata biyu ba a biya ma'aikata albashi ba wannan duk ya shiga ciki shine in tumtilil yawmal huquqa ma'al ghina tare da wadata fagadan yace to ka sani gobe tu'addiha za ka ba da wannan haƙƙin da ka hana a duniya ma'al iflasi tare da iyacewa a wannan rana ma'ana za a yi wa mutum wa wasu a wannan rana kenan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu wa qad ruwiya annahu la ikraha lil 'abdi yawm al qiyamati min ay yara man ya'rifuhu khashyat ay yutalibahu بمماطلة ظلمه بها في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم malai cewa ƙadiru wuya haƙiƙa an rawaito in ka ji an ce haƙiƙa an rawaito wannan siga ce ta tamriri da yake nuna magana da za a faɗa ba ta da inganci a wajen malaman hadisi ya ce an rawaito annahu yadda al'abar yake la ikraha lil abdi yawmal qiyamati ba za a tilasta ga bawa ba ranar tashin alƙiyama babu tilastawa ga bawa ranar tashin alƙiyama min ayyara mai ya arifuhu wai daga ya ga wanda ya sani ranar tashin al'iyama ba za a tilasta shi ba sai ya ga wanda duk ya sani ranar tashin al'iyama khashiyata ayyu talibahu bi mumaqalatin zalamahu bi hafi duniya dan tsoron nam dan tsoron kada ya ga wani wanda ya zalunce shi a ranar tashin al'iyama ma'ana abin da ke cewa shine ba za a tilasta mutum lallai sai ka je ka haɗu da kowa wanda ka sani ranar tashin alƙiyama ba dan kada ka je a ciki ka ga wani wanda ka zalunta ya ce ina haƙina an fahimta to amma wannan kuma dan baka je ka haɗu da shi ba zai hana kuma Allah madaukakin sarki ya fito da shi ya baka haƙinka ba zai hana ba amma dai abin da ake so nuna maka shine wa yadda yadda zalunci yake da matsala ranar tashin alƙiyama yadda ake guje masa to amma duk yadda ka shiga a wannan rana babu yadda za a yi in dai akwai zaluncin mutane akan ka sai an fito da shi kuma sai an biya mutane كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدن الحقوق إلى آلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء النبي صلى تؤدن الحقوق والله تبس سي أما يرد حقي سي أما يرد حقوقي إلى آلها زواج ما سسو يوم القيامة رأيتاشن القيامة ما زال الله يرنسواي إرادة أمانتي سأر ثبت أغريش والله دون ما أبو تنهكي da ya ci haƙƙin wasu sai an karɓi haƙƙin mutane an mai musu ran tashin alƙiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ba da wani misali sai ce hatta yuqada lishatil jalha har sai an yi kisasi an yi ramuwa ga akuya mara ƙaho ita ce akuya ita ce shatul jalha akuya da take ba ta da ƙaho min shatil qarna' daga akuya wacce take ko daga rago wanda yake mai kaho da ya soke ta saboda adalci ya kai inda yake ranar tashin alkiyama za a zo da dabbobi gaba ɗaya rago ko akuya ko ɗan akuya wanda yake mai kaho da ya soki ɗan uwansa rago mara kaho Allah maɗaukakin sarki zai ce wannan mara kahon a yi masa kaho a lokacin ya rama sukan da wannan ya masa ɗan uwan fahimta wannan maraƙon da aka soka a duniya ba za a fa bashi ba yanzu akwai takalifanci akan dabbobi ne babu yanzu dabbobi an ce akwai yi ko bar a kansu ne babu amma wallahi sai an yi wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sa an rama wa rago maraƙaho sukan da mai ƙaho ya masa in ya so daga nan kuma duk sai a mai da su ƙasa shi kenan su an shafe babin su kenan kai daga nan wannan kai ka san da ka zalunci dan uwanka a duniya mutum irinka da kuma ta kalifanci akan kai ka san ba za ka sha ba ba za ka kai labari ba wallahi masu subhanallah subhanallah wannan wannan sai dai sai dai a masa addu'a Allah shi dai da shi kawai dan yana cikin bala'i mutumin da yake alfahari shi alfahari ma yake da zalunci eh wani haka zaka tana cewa wallahi shi su sun ci dubu sai ceto eh wani ya ce wallahi duk abin abin wanda ya shigo hannunsa wallahi shi kenan to wannan sai dai a masa addu'a Allah shi dai da shi kawai eh Allah shi dai da shi amma yana cikin bala'i ba kaɗan ba wallahi yana cikin bala'i dan wannan abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa zai tashi ne ba zai tashi ba wallahi sai ya faru in kaga bai faru ba to ba Allah madaukakin sarki bai tashi kiyamarsa bane saboda ka zai tashi kuma shi ba shafaffe da mai bane da zai ce shi ba za a yi masa hisabi ba yadda aka yi kowa hisabi shi ma ka za a yi masa hisabi yadda aka karba haƙƙin wani a wajen wani aka bashi aka bashi kayansa shi ma haka za a karba a hannun sa a ba wasu masu haƙƙinsu Allah ya shirye da mu gaba ɗaya wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi imam turmuzi ma ya fitar da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min shay'in wanda ya kasance yana da wani abu da ya zalunci dan uwansa na mutunci ko na wani abu falyatahallal minhu al-yawm annabi yace kokari ya nemi yafewarsa a yau washe ne yau yau a duniya kenan gobe kuma lahira kenan ko to a yau a duniya ya kamata ka nemi yafiyar wanda ka zalunta dan in aka ji lahira ba zai yafe maka ba Allah ba zai yafe maka duk yadda kake da shi wallahi ba zai yafe maka ba babu yafiya a lahira babu tunda kaji an ce mace tana munna tana munna akwai haƙƙin babanta da da mijinta da dan uwanta akan ta to waye kai kuma da kake yafe wani zai yafe maka babu yafiya a lahira من قبل أن يكون دينا من قبل أن يكون دينار ولا درهم كو tun kafin ya kasance tun kafin lokacin da zai kasance babu babu dinari ko dirhami ta zo in kana lahu amalun salih idan ya kasance mutum yana da aiki nagari ukhiza minhu bi qadri madlamatihi sai a dauki wannan aikin nasa gwargwadon zaluncin da yi wa in lam yakul lahu hasanat idan ya kasance ba shi da aikin alkhairi ukiza min sayyi'atihi za a ɗauka daga ayyukansa da ya na marasa kyau zunubansa min ukiza min sayyi'ati sahibihi sai a ɗauka daga zunuban shi wanda ya zalunta din fahumila alaihi sai a ɗora masa a kansa thumma tsuriha fin nari sannan kuma sai a cilla shi a miƙa shi zuwa wutar jahannama wannan hadisi shi ma mun gabatar da shi a baya hadisi ne ingantacce وروى عبد الله بن أبي الدنيا مال عبد الله بن أبي الدنيا يا رويتو بسنده حديثي ده سندنسا إلى أبي أيوب الأنصاري حرزوا كان صحابي أبو أيوب الأنصاري الله كار مسير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته farkon wanda za su yi husuma a gaban Allah ranar tashin alkiyama su ne mutum namiji da mace abin da ake nufi da husuma shine wanda za a fito a tsaye da su a fara fitar da haƙƙin juna tsakaninsu wannan ana nufi hisabi wanda yake alaƙa tsakanin wani da wani tare da cewa hadisi ne dai bai inganta ba to amma dai za mu karanta shi insha Allah ta'ala su za a fara fitowa da su sai ce wallahi ma ya takallamu lisanuha walakin ya daha wa rijilaha ya ce ina rantsuwa da Allah a lokacin hannunta bakinta ba zai iya magana ba harshenta ba zai iya magana ba sai dai abin da zai magana a jikin ita macen shine kafafuwanta da kuma hannayenta yashhada ne alaiha za su ba da shaida a kanta bima kanat ta'anutu li zawjiha fi dunya da abin da ta kasance tana yi na cutarwa da rashin daidai ga shi mijin nata wa ya shaɗu alar rajuli ya duhu wa rijiluhu shi ma mutumin shi ma namijin duk abin da ya tsakaninsa da matar matarsa ce to abin da zai masa shaida shi ne ƙafafuwansa da hannayensa bima kana yuwalli zawjatahu min khairin aw sharrin da abin da ya kasance yana jibantar ita matar tasa da shi na alkhairi ko na shari irin abin da ya mata na alkhairi baki zai kafa za ta faɗa hannu zai faɗa abin da ya mata na sharri nan ma kafa za ta faɗa hannu za ta faɗa hannu zai faɗa thumma yud'a bir rajuli wa khadamihi sannan sai a kirawo mutum da shi da wanda suke masa hidima nan ma a zuwa ɗaya da su su ma a hisabi kai wannan mai maka hidima ne mai kai masa mai kai masa na adalci mai kai masa mai kai masa na zalunci duk za a yi wannan misal zalika kwatan kwatan abin da aka waɗancan na hisabi fama yu'khadhu minhum dawaniq wala qarari dukkanin su ba za a ɗauki wani abu daga cikin dukiyoyinsu na duniya ba ko da ya kai daniqa ko ko ko qira'i in aka ce daniqa shine kuɗin da yake mara yawa ɗan kaɗan wanda ba komai ba ko kuma wasu suka ce shine sulusu dirham ɗaya bisa shida na dinari shine danika amma mu ɗauke shi a matsayin ba komai ba anan ɗin haka nan ƙira anan abin da yake nufi ba ƙiraɗi wancan da ka sani wanda ake bawa mutum lada ba idan ya yi mai idan ya raka jana'iza ko ba shi ake nufi ba wannan mi'iyar ne ma'auni ne na da suke auna zinari da shi da azurfa ma'ana babu wani abu na kuɗi da za a yi amfani da shi a wannan lokaci ولكن حسنات ولكن حسنات هذا الظالم سيدي kyawawan ayyuka na shi wanda ya zaluncin to dufau ila hadhal mazlum za dauka a bawa wanda aka zalunta wa sayyi'atu hadhal mazlum ko kuma dauki mummunan aiki na shi wanda aka zalunta tuhmalu ala hadhal zalim a dora shi wanda ya zalunci thumma yu'ta bil jabbarina sannan a zo da azzalimai mugaye da suka cuci mutane fi maqami'in min hadidin a cikin maruruwa na ƙarafa ana bugunsu da shi maƙami jam'i ne na makma shi ne ma yi bihi min alhadid abinda ake dukan mutum da shi na ƙarfi to za a zo da su da irin waɗannan ƙarafa ana dukansu da shi min hadidin na ƙarfe fa yuqalu sai a ce da su suquhum ila nar ku raka su ku tura su zuwa wutar jahannama wannan hadisi kamar yadda na faɗa malai ce da'ifun jiddan da'ifi ne sosai da sosai bai inganta ba malam tabarani ya fitar da shi a mizanul itidal nasa ya ce wannan hadisi ne batilun hadisin bai inganta ba kwata-kwata saboda ka sai mu kyale shi wa kana shuraish alqabi alqabi shuraish ɗaya daga cikin alƙalai masu hikima da duniya ta taɓa yi ya ƙulu yana cewa sayalamu adh-dhalimuna haqqa man intaqasu azzalimai za su san haƙƙi na waɗanda suka tauye musu haƙƙinsu a duniya anna zalima yantaziru iqab a lokacin da shi azzalimi ya zauna yake jiran ukuba da Allah madaukakin sarki zai masa wal mazlumu yantaziru an-nasra was sawab a lokacin da shi kuma da aka zalunta yana gefe yana jiran taimakon Allah madaukakin sarki da ladan da zai samu sakamakon zaluncin wancan azzalim waruya annahu idza arada Allah bi abdihi khairan hakan an rawaito cewa wata magana da take cewa wai idan Allah madaukakin sarki ya nufi bawa da alkhairi sallata Allah alaihi may yadhlimuhu sai Allah ya sallata masa wanda zai zalunce shi idan ya zalunce shi sai me sai wannan zaluncin nasa ya zamto alkhairi a gare shi sakamakon daukan ladan wancan azzalimin da za a yi shi kuma a bashi وذكر طاووس اليماني على هشام ابن عبد الملك ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai mai suna Tawus ibn Kaisan al-Yamani alaihi rahmatullah ya shiga wajen Hisham ibn Abdul Malik shi Hisham ibn Abdul Malik ɗaya ne daga cikin sarakuna daga cikin sarakuna khalifofi na Banu Umayya dan gidan Abdul Malik ibn Marwan ne fa qala lahu sai shi wannan malami Tawus daga cikin malaman tabi'i ya ce da wannan sarki mai mulki ittaqillaha yawmal adhan ya ce ya kai sarki ya kai halifa ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ranar yekuwa ranar da za a yekuwa ƙala hisham sai wannan halifa hisham ya ce da shi wa ma yawmul azan me ce ce kuma ranar yekuwa me kake nufi da ranar yekuwa fa ƙala sai ɗawu sai ce ƙala Allah ta'ala shin baka ji Allah maɗaukakin sarki ya ce ba fa azzana mu'azzinun bainahum Allah natullahi alal zalimina yace baka ji Allah madaukakin sarki ya ce fa azzana mu'azzinun ba sai wani mai yekuwa sai wani mai shela ya yi shela tsakaninsu tsakanin suwa 'yan wuta da 'yan aljanna haka ne ko sai a yekuwa sai a ce Allah anatullahi ai la'antar Allah tsinuwar Allah ta tabbata ala zalimina game da azzalimai ma'ana abin da yake so ya ga masa shine idan ka kasance daga cikin azalimai ka ji tsoron wannan ranar da za a yi kuwa a ce Allah ya tsine wa azalimai albarka an fahimci kima malamin nan ko shine abin da yake so ya gaya masa ka kiyaye zalunci ma'ana kama abin da yake ce masa abin da kake na zalunci ka daina akwai ranar da za a yi kuwa tsakanin wuta da aljanna dan akwai lokaci farkon shiga aljanna za a bari a dan tattauna tsakanin yan wuta da yan aljanna za a dan tattauna nan lokaci ne dan kaɗan daga lokacin kuma shi kenan shi ma kuma su malaman suka ce yan aljanna za su ga yan wuta ne a wani abu kamar madigi yadda kake kallon tv yanzu ai wani abu ma za ga yadda duniya ta ci gaba ta kadduma duniya za ga abu ne mai sauki yanzu mutum yana wani wajen za ka kunna wayarka kuna bidiyo call da shi ba haka ba ne ga ka gashi kuma kana kallonsa kana magana da shi maybe kai lokacin da kake magana da shi kana cikin rana kana aiki shi kuma yana karkashin AC yana shan iska haka ne to misali haka ne yan aljanna suna aljanna jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am shine sai Allah ce fa azana mu'adhdhin bainahum Allah anatullahi ala zalimin yan aljanna su tambaye yan wuta su ce mu dai duk alƙawarin da Allah ya mana za mu samu rahama za mu samu aljanna za mu samu kaza idan muka bi shi Allah ya taimake mu mun bi shi a duniya kuma duk abin da Allah ce zai ba mu gashi ya ba mu shin kuma abin da Allah ce zai ba ku ga wanda ya saba masa ya bijire umarninsa za a sa shi a wuta mai raɗaɗi mai kuna kuma kun samu sai su ce haka ne mun samu ƙalu na'am sai su ce mun samu ma yadda Allah ce zai yi azaban nan gashi na suna ciki Allah ya musu ita to shine a lokacin sai me yayi kuwa yace Allah anatullahi la'antar Allah ta tabbata ga duk wani azalimi ana cikin wutan da su ake kenan su ne azalima shine sai wannan malami tsawo ke wannan sarki mu'azi da wannan kada ya kasance daga cikin waɗannan azaliman to yana gaya masa haka fasa'iqa hisham kawai sai hisham din shi wannan sarki kawai sai faɗe su ma saboda tsorata shine fasa'iqa kawai sai faɗe su ma saboda ya firgita da wa'azin malamin nan faƙala tsawus sai malam tsawus ya ce haza zullun zasifati ya ce wannan ai kaskanci ne ma da ake kaskanci ne da za a iya siffanta shi ma'ana ƙaramin kaskanci ne da ya fuskanta tun a duniya fa kaifa bi zullil mu'ayana ya ce ya kuma zai yi da kaskancin da zai gani na zahiri na tashin alkiyama wannan abin da ya na faɗuwa kamar wani abu ne da aka dan nuna masa dan karamin ishara tun a duniya ya gani ya kuma idan ya je gaban Allah madaukakin sarki ranar da bai isa ya raba ya dawo ya gyara abin da ya ba yanzu faɗi wannan da ya zai iya gyara kuma zai iya gyara ba zai iya gyara ba yace to abin da ya kamata ya gyara ya ji tsoro shine babban kaskancin da zai riske shi idan ya kasa gyara ba shine lokacin da ya je gaban Allah madaukakin sarki da laifi daga lokacin da aka ce mutum ya mutu an sashi aka bari yan uwa gyaran aiki ya kare wallahi gyara ba babu na yi wani abu koma in gyara babu shi kana shiga kabari shi ke amma yanzu duk wani abin da ka sani ko menene za ka iya idrakinsa ka je ka gyara ko menene kai ko shirka mutum ya ba dai ƙarshen lafi ba kenan Allah ya baka dama ka je ka gyara yanzu kuma Allah ya da Allah zai karɓe ka kaga dama ce muke da ita yanzu wannan rayuwar da muke yi ko numfashin da muke kaiwa da komowa da shi wallahi dama ce Allah ya bamu daga ranar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mu aka ɗauke mu a cikin makara aka je aka ɗauke mu daga cikin makara aka samu aramin na aka binne shikenan wallahi babu wani gyara kuma abin da ka je da shi shine ko menene ka je da shi kuma shi za ka gani ba wani abu Allah ya kiyaye shine sai ce ya radiyan bismi zalimi yace ya wanda yarda da sunan azzalimi ma'ana ya yarda da sunan shi azzalimi ne kamar yadda Alhaji ya faɗa yanzu yana tutiyar zalunci yana gani cewa shi ya isa kam alaika minal mazalimi yace nawa nawa ne haƙƙin wanda ka zalunta a kanka ya za ka yi da shi kuma asijinu jahannama kurkukun da za a sa mutum idan ya mutu da zaluncin ita ce wutar jahannama wal haqqu al hakim al haqqu shine Allah madaukakin sarki kuma shine al hakim shine alkali shine mai hukunci a wannan rana eh la yuzlimu rabbuka ahadan Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zo zamu tashi wani sabon fasali abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله